من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلاً قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفوراً واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا إن إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيماً وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفوراً أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا
نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada mu wannan yini mai tarin albarka yinin talata wanda ya daidai da yau goma sha ɗaya ga watan ɗayan musulunci watan almuharram domin jiya ha gama ashura ko an yi tasu'a da ashura yau kuma wata iya kwana goma sha ɗaya yau hijira na da shekara 1444 tara ga watan 8 miladiya 2022 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na iya usuna unguwan fantami fadar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke bibiyarsa a wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma a duk irin wannan yini idan masu bibiyar wasu manta ba muna cikin suratul anfal sura mai nan ba ta takwas a jerin gisurin alkur'ani mai girma daga sama zuwa kanta karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai nan ba ta arba'in daidai a cikin suratul anfal yau insha Allah za mu tashi aya mai nan ba ta arba'in da ɗaya wannan kuma shi ne darasinmu na goma cif a cikin wannan sura mai albarka suratul anfal kafin mu je ga ayan da malam zai karanta akwai wasu yan tambayoyi guda biyu tambaya na farko ya ce shi ne suka tsarci kansu a yanayin tafiya sun zo dab da shiga garinsu sai sallan azahar ta kama su ya suka tsaya suka yi sallan azahar da la'asar bayan sun dawo gida sai da ya ji mama a gida sannan kuma ji an fara kiran sallar la'asar to malam wannan sallar la'asar ta da nayi yayi mai matsayinta sallar la'asar ɗinka ta yi ba abin da ya same ta lafiyar ta kalau domin shari'a ce ta baka wannan damar shari'a ta biya matafi damar ya haɗa sallan azhar da la'asar da magariba da isha ko a farkon lokacin azhar ko a lokacin la'asar duk wanda kai shari'a ta baka dama a tafiya da zaman da za ka yi da hanyar da za ka dawo gida yanayin matafi ukun nan an ba shi damar yin kasar kuma yi jami'in sallah gaba daya sau daga idan ka zo kai misali sha ɗaya saura ta zo kana bayan gari kai sallan asa da la'asar in ka zo gida ya kai bacci rana ma ba a yi sallan la'asar ba sai dai ka ji ladare suna ta fama kai taka ta tafi gawar an fahimci wannan shari'a ta baka wannan damar ba wata matsala wannan insha Allah tambaya ta biyu a mace ce take jinin al'ada kafin jinin ya tsaya kuma sai jinin jinya ya zo mata ma'ana jinin ya zama istimirar ya iya ɗauki to ya za ta yi wajen ibadata to da a ce magana ake ta ɗaliban ilimi akwai littafin malin usamin a kamun dima ɗabi'iyya ya warware komai da komai wannan matsalar idan an ɗauke shi an duba duk abin da ya shafi makamancin irin wannan yayi bayani to amma tun da tambaya ce akalla akwai mafita guda uku da malaman suka bayar na farko shine a idan jinin al'ada ya haɗu da jinin jinya abu na farko da ita matar za ta yi za ta kula ta bambance kalar jinin al'adarta da na jinyarta tunda manzon Allah yana cewa dammul haidu dammun aswadun yu'raf jini ne wanda ya sa launin baki baki kuma ana iya gane shi idan Allah ya taimake ta samu tamyizi tsakanin jinin hailarta da jinin kuma jinyarta shikenan idan ta ga wannan jini na al'adar ta ya tsaya wancan da jinya ya ci gaba da zuwa za ta yi wanka ta yi sallah ba abin da ya tsaye da sallar ta idan ba ta sami ikon tamyizi ba sai ta je gaba ta biyu shine in muta'ada ce dama tana yi sai ta kirga kwanakin da take idan kwana shida shida take to idan wata ya za ta kirga kwana shida idan kwana biyar biyar take za ta kirga kwana biyar in ba ta iya gane jinin da wancan da wancan sai ta dau iya al'ada ta ko farkon wata take ko tsakiyar wata ko karshe sai ta ci gaba da wannan lissafin kawai idan wannan ma ba ta samu ba a ce ita ba wanda ta saba ba ce wanda za ta fara ce ya za ta yi ta fara ba ta je ƙarfi kuma jinin jinya yanzu to malamai sun ce sai a tambayi mata tsarikunta a wannan yankin matan da suke rayuwa da ita ko a gidansu ko a makota wance da wance kwana nawa suke al'adarsu idan an samu mata uku zuwa hudu an faɗi ya adadin kwanakin da suke al'ada ya ta ɗora a kansu kawai shike amma jinin istihara baya hana sallah mazaje ku faɗa iyalanku wannan jinin da yake hana ya mace sallah jini ne guda biyu kawai da jinin haila da jinin haihuwa amma duk jini idan ba wannan bane baya hana ya mace sallah za ta ci gaba da sallarta da ibadarta an fahimci wannan jinin haihuwa jinin haida su ne kaɗai suke hana mace sallah Allah ta'ala ya samu dace Allah ramma za mu tashi wa alamu annan ba ganimtu min shay'in
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير a karatun warshi wannan shine izu na 18 idan ka dauko kirge daga bakara zuwa kansa inna kasiran 19 inna masabilu 20 haka ne ko arma Allah ya samu dace Allah ta'ala yake cewa wa alamu annama ganimtum min shay'in ku sani cewa duk abin da kuka samu na ganima fa anna lillahi khumsa to Allah da manzon Allah suna da ɗayan ɗaya cikin biyar nasa humus shine 1 over 5 na abu a raba abu gida biyar a ɗau ɗaya daga ciki duk abin da aka samu na ganima to wannan rabon Allah da manzon Allah ne an fahimci wannan wali zil qurba da kuma zil qurba ai qarabatir rasul sallallahu alaihi wasallam dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banu hashim da banu abdul muttalib su ma suna da kaso a ciki wali yatama haka nan marayu su ma suna da rabo a ciki wal masaki haka nan miskinai su ma suna da rabo a ciki wabin sabil haka nan yan tafarki su ma suna da rabo a ciki Allah ya ce haka za a yi amma in kuntum amantum billahi in din a shar'iyya ce in kun kasance kuna da cikakken imani ga Allah duk abin da aka samu na ganima ga yanda Allah ya ce a yi an fahimta zartarwar shi zai nuna kuna kan imani da Allah da manzon Allah wa ma anzalna ala abdina kuma hakan zai sa ku nuna kuna da imani kan abin da Allah ya saukarwa bawansa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawmal furqani ranan rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya ita ce yawmi badrin kenan yawmal taqal jam'an ay ijtama'a baina da'ifatul muslimina wa da'ifatul kufar a lokacin da aka tsakanin tawaga ta musulmai da ta kafirai wallahu ala kulli shay'in qadir hakika Allah ta'ala iya da iko akan komai duk abin da ka gani to Allah iya da iko akan shi cikakken iko da kudura ta zartarwa duk abin da ya faru Allah mai iko ne akan shi a ganima shine ma akaltum min malil kufari qahara abinda aka kwato ta dukiyar kafirai ta karfi da yaji shine ganinto duk abin da kuka samu a gwabzawa da kuke da kafirai ko suka gudu suka bari ko yaƙi ya kai yaƙi kwata da ƙarfi to shi ne ganima to Allah da kansa sai ce ga yadda za a yi da ita a wa akar jimin ha kumusan za ku fi da ɗaya cikin biyar duk yawanta da aka samu fadalla ala alal baƙi laho kuma sauran kaso hududun nasu ne a fahimta yi ƙusimu sallallahu alaihi wasallam alama kasamahu kuma shi wannan kaso hudun nasu na mayakan musulman manzan Allah ne zai raba da kansa lirajili saha wanda ya je da kafarsa yi ne rajil daga rijili za a bashi kaso za a bashi kaso daya walil farisi sahamani wanda ya je akan doki kuma za a bashi rabu biyu sahamul lahu wa sahamul lifarsi rabunsa daya kuma dokinsa ma a bashi daya wahazal kumus wancan ɗaya cikin biyar da aka ce a fitar da aka ce na Allah da manzansa ne da zulkurba wal yatama wal masakin wa bunil sabil to shi ma gayan da aka ce manzan Allah ya dashi fayuqsim khamsa ashubi shi ɗaya cikin biyar ɗin da aka fitar shi ma za a raba shi gida biyar ana fahimta sahamu lillahi wa rasuli wancan kaso ɗaya cikin biyar da aka fitar za a kasa shi gida biyar ɗaya daga cikin wannan kasanto na Allah da manzansa ne an fahimci wannan kaso ɗaya na Allah da manzan sallallahu alaihi wasallama yusrifu fi masalihil musulmi manzan Allah an ba shi wuka da nama wannan kason ɗaya ya sa shi duk inda ya dace in mutum ɗaya ma zai ɗauka daga jikin musulmai ya ba shi ba mai cewa ƙala shari'a ta ba shi wannan damar duk abin da ya ga dama yi da shi da cikin maslahar musulunci da musulmai min gairi ta'ayi ne ba tare da an ayyana an ce ga abu kaza ga abu kaza za a yi da shi ba an fahimta ashe waye Allah masu dimokuraɗiyya ko masu mulki irin na zamani ba mamaki ko sun kwaikwayo irin wannan cikin gudanarwarsu duk gwamna duk shugaban ƙaramar hukuma duk shugaban ƙasa iya da wani kuɗi da yake ce masa security board wanda an ce shi kaɗai yake da iko da dama yayin da ga damar su an fahimta idan an fidda wannan kudin shi ba ruwan dan majalisa ba ruwan kwamishina ba ruwan waye yadda ya ga dama zai da wannan kudin shugaban karamar kuma iya da wannan gwamnan jiha iya da wannan shugaban kasa iya da wannan shi shugabanci ne ba shi wannan damar duk abin da ya ga dama zai da shi ba tare da an ce mai kala ko an bincike shi ba wai Allah sun aro ne daga wancan go dake suna da waye wani lokacin an fahimta shugaba iya da alfarma iya da daraja iya da kima akwai wutacen da yake kashewa kuna bacci ba ku sani ba waɗannan 'yan siyasar ma haka ne akwai abubuwa da yawa da suke wallahi ba ku sani ba saboda ka duk inda shugabanci yake to wace siffa ce ta Allah ya ara ya bewa bawansa a girmama shi a masa addu'a masa fatan alkhairi har ku da shi lafiya amma shugaba fawa ce daga Allah ya gutsura ya bashi ba a faɗa gaba da gaba da shugabanci ba a yi wannan kawarijanci ne duk inda shugaba ya kai ga fitina ba za ka fito gaba da gaba ku yaƙi da shi ba mazan Allah ya hana wani sallallahu alaihi wasallama ya ce za su ba ku doka ku bi matuƙar ba a saɓa wa Allah da mazan Allah ba duk abin da suka ba ku dama ku yi matuƙar ba zo da kufuran bawahan ba kafirci ƙarara to shi ne ba za ku yi musu ɗawa ba amma shi ku duba hajjaji bin yusuf a sakafi irin yadda ya karkashe mutane da yawa amma duk da haka akwai tabi'an da suka ce dole a masana a shugaba ne dole kuma duk da irin wannan ta'addancin da hajjaji ya bar abin tarihi duk wani ɗigo na ƙur'ani shi ya zo a lokacin sa bai shi dacin aka ce antum ba ɗigon nunin ba ɗigon tawon haka rubutun yake amma a lokacin hajjaji bin su aka yi ta aka yi ba fa aka mata ɗaya ka aka mata biyu duk haka aka yi lokacin shi an fahimci wannan to wannan shari'a ta ce manzan Allah ya yi abin da ya ga dama da su sau da ka yana ku mutum masallatai ku dinga warewa limamanku kuɗi masu kauri Allah ku ce wannan liman abin da ka ga dama za a yi da shi yawa shi ne gaskiya mu kwatanta ma ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce wannan ka son abin da ya so za a yi ya duba ya ga maslaha da ta dace an fahimta min gairi ta ayi li'anna Allah ja'alahu lahu wa lirasulihi shi wannan kaso daya Allah ne yace manzansa ne zai abin da ya ga damar shi wallahu wa rasuluhu ganiyani anhu shi kudin da Allah da manzo sun gudata daga shi ba sa son sa amma ma'aikin Allah iya da iko yi yanda ya so da wannan din an gane ko a kaso na biyu lizil qurba wannan kaso ɗayan da aka ce kumus din to shi ne ake dadda tsahiya za a yi da shi kaso ɗaya cikin biyar ɗinsa manzan Allah yin da ya zo da shi kaso ɗaya an fahimta lizil ƙurba dalilin manzan Allah danginsa masu shigo ciki an fahimta dangin manzan Allah akwai haƙƙi da za a ware nasu ne ba dangin kowa za a biya ba dangin manzan Allah za a ba sallallahu alaihi wasallam shari'a ce ta ce a wasu zil ƙurba ya zo da alif da lam al-ma'arifa ma'ana karabatu rasul makusantan manzon Allah akwai kasansu a ganima ko sun je yaki ko basu je ba an fahimci wannan abbasu haka Allah ya ce abbasu su ne banu hashim da banu abdulmuttalif da danginsu da 'ya'yansu da jikokinsu kaso na uku liliyatama za a ba wa marayu wa humul lazina fakkadat aba'uhum wa hum sighar wanda suka rasa mahaifan suna kananan yara dama an ce maraya shine man fakada abuhu wa huwa fi man fakada man fakada man fakada abuhu qabla bulughihi wanda ya rasa mahaifinsa kafin shekarun balaga shine maraya a shari'a in babanka ya mutu kafin ka balaga kai maraya ne amma in har bayan ka balaga babanka ya mutu kai dai an ba mutuwa mahaifinka ya mutu amma shari'a in ta ce maraya ba da kai take nufi ba an fahimci wannan ƙananan yara wanda ba su balaga ba mata ba su fara al'ada ba su ne marayu in an ce a taimaka marayu kai tsaye waɗannan ake nufi an fahimci wannan ko wanda suna ƙanana mahaifansu mutu zukuran wa inas mazansu da matansu an fahimci wannan to Allah ya ce su ma a ba su domin ba su iya ɗaukar nauyinsu karatunsu lafiyarsu tarbiyyarsu ba za su iya yi ba kai sun samu wani ƙa'id jagora da zai tafi da rayuwarsu kaso na hudu daga cikin ɗayancin da aka ware lil masakin Allah ya ce a biyawa miskinai su ne masu buƙatuwa an fahimta ko masu larurai wanda ba za su iya zuwa nema ba ko kuma a'a waɗanda sun neman sun neman ba su samu ba tsabaragen talauci har ma ko iya fita ba su iya wannan shine rabo na hudu daga cikin biyar Allah ya ce a biya miskinai ai mutaji na lilfuqara min sigari wa kibar zukur wa inas manya da ƙanana mata da maza a ba su wannan kaso ɗin inji Allah kaso na ƙarshe na biyar wa bin sabil yan tafarki an fahimta alkamisu libni sabili wa huwa algharib almunqati bihi fi ghairi baladihi shine matafiyin da guziri ya yanke masa a garin da ba nasu ba a ware kaso ɗaya a baitul mali irin nasu ne duk kudin sa a garin su inda ya zo nan bakunta ya ce a taimake shi a taimake shi ba ku da wani bincike da za ku yi a daga ina kake a anya ku wannan ban ganya a can ba duk ba na ku bane in kuna da shi ku bashi in ba ku da shi ku faɗa mai magana mai kyau an fahimta shi ne wabin sabil Allah ne ce a ware a basu duk ɗan tafarkin da ya zo ya ce a taimake shi in kuna da shi ku bashi in ba ku da shi ku mai fatan alkhairi waje alallahu a ada alkumus ala waje sharfan lil imani billah wannan kaso ɗaya cikin biyar na farko kenan fidda shi a daddatsaye shi ma gida biyar to Allah ya ce in kuna da imani da Allah to ga yadda za ku yi in kuma kun ƙi yi to ba ku da imani da Allah an fahimta to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah sama da shekara dubu da wuri ya zuwa kaddara an dawo ana bin shari'ar Allah shari'ar musulunci ya ƙi ya tashi wanda ya haɗa sharuɗa na musulunci aka je aka yi wannan yaƙi aka dawo da ganima shi wannan kumus din idan an fitar ya za a mai irin wannan rabar lokacin da manzan Allah yana nan ko ba za a yi masa ba to a nan iyayenmu malamai sun yi ta kaiwa da kawo imamu abu hanifa shi kadai ya ce in manzan Allah baya nan ya koma ga Allah rabonsa da rabon zauyil kurma ya faɗi ba za a basu an fahimta alma'al masakin aliyatama wa bin sabil za a basu amma imam malik da imam shafi'i sun ce ai har yanzu akwai karabatar rasulai har yanzu saboda ka za a je dangin manzan Allah na gaskiya dauka a basu haka nan rabon da aka ci a bai manzan Allah hakim ko wali ko khalifa wannan rabai shi za a bawa tunda shine madadin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan fatar imam malik da imam shafi'i da wani bangare ne cikin maganganun imam ahmad bin hanbal amma imamu abu hanifa shi kadai ya ware yace ba za a bayar ba tunda manzon Allah baya nan digrabonsa da na danginsa ya sauka waɗannan guda uku za a ci gaba da basu a fahimci wannan yayi daidai da lokacin da sai na abubakar radiyallahu anhu ya zama khalifa da yace a zo a bada zakka a lokacin banu salama kabilar da musailama ya fito sai suka ce ba za su bayar ba domin Allah ne ce khuz min amwalihim sadaqatan min amwalihim sadaqatan tuqahhir تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم Mm.
إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم Allah ya ce khuz min amwali khuz din fi'il amr ne ka karba wa ake biya umarnin manzon Allah ake biya khuz min amwalihim sadaqa ka karba daga dukiyoyin su sadaka ma'ana zakka kenan tutahhirhum biha dukiyar za ta tsarkaka idan an fidda zakka daga ita wa tuzakkihim an gane ko sannan kai kuma ka tsarkake su ka musu fatan alkhairi wasalli alaihim sannan ka musu addu'a inna salataka sakanun lahu addu'arka gare su a bar sakankancewa ce addu'arka abin da za ta sakankantar da su ne ka yi musu addu'a za su samu nutsuwa da kwanciyar hankali wallahu sami'un alim to lokacin da sai na abakar ya zo ya ce a kawo zakka kamar yadda aka saba bayarwa lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai waɗancan kabila suka ce su ba za su bayar ba me dalili ai Allah da ya ce khuz min amwalihim da mazan Allah yake ba da sai na abubakar ake ba ko ba haka bane mazan Allah aka ba umarni ko mazan Allah bayana ya koma ga Allah suka ce su ba su bayar ba wani ne shi ba da suka makarkale a kanta kuma sun manta da aqimu salata wa atu zakka sun fojan guta banin alqurani sun manta da wannan saboda ka sai na abubakar ne ce wallahi sai na yaki duk wanda ya raba sallah da zakka sai na yaki shi in kun saba ba da dabaibayi a lokacin manzan Allah na zaka yau kuka ƙi sai na yaƙe ku a kansa sahabai duk suka goya sai na abakar baya aka yaƙe su wanda suka dawo suka dawo wanda suka yi rinda suka yi rinda aka yaƙe su an fahimta to wannan ita ce fatawa ta imamu malik imamu shafi da imamu ahmad bin hanbal cewa khalifan da ya hau shi zai ɗau wannan kason da Allah ya ce walillahi wa lirasulihi sai ya ɗauka ya jefa a masalihil muslimina in kuntum amantum billahi in kun kasance kun yi imani da Allah wa ma an zalna ala abdina da abinda muka saukarwa bawanmu shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yawmal furqan ranar rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya wa huwa yawmi badrin ita ce ranar badr alladhi farraqa allahu bihi bainal haqqi wal batil wanda a ranar allah ya rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya wa azhara al haqqa wa abdala al batil allah ya bayyana gaskiya kuma ya turmuza ƙarya a ƙasa yawmal taqal jam'an ay jam'ul muslimina wa jam'ul kufar randa aka yi fito na fito tsakanin musulmai da kafirai wallahu ala kulli shay'in qadir hakika Allah ta'ala mai iko ne akan komai la yughalibuhu ahadun illa galabahu ba wanda in Allah ya so ya karya shi ba zai karya shi ba an fahimta duk wanda ga ya ci nasara a rayuwa Allah ne wanda ga ya fadi Allah ne an gane ko وهو الذي أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى Allah duk wannan abubuwan shi ne ke su rayuwa mutuwa wanda ga iya kuka Allah ne wanda ga iya dariya Allah ne Allah shi ne ya halicci dangogin mutane maza da mata duk wani abu na juya ɗan adam to Allah ne ɗaurin shi shi yasa ya ce ba wanda ya isa Allah ya sa shi a gaba bai karya shi ba in kaga dan adam iya abu a duniya istidraji Allah ya masa kawai daga hannu ba wanda ya isa in na sa in na sa karaba mai tsallakawa dama ce Allah ya bashi Allah ya ji kan man Jafar Mahmud Adam wata da yake cewa akwai wani tsohon mai mulki da ya sauka yace wani lokacin mai mulkin zamanin ya wuce da motoci ana ta jiniya da wata jar tuta tana filfilawa a gaban motar filfilfil to shi wannan mai mulkin da ya sauka murabus din sai yake cewa Allah bai taba sanin wannan jattuta tana da muhimmanci ba sai yau amma lokacin da iya cikin motar bai san abin talakawa suke ji ba amma yau kai aka kada shi a cikin talakawa ka ce kai ma ka tsaya shi an wuce tukun saboda ka duk wanda ga iya yanda so a duniya Allah ne ba shi dama akwai lokacin da zai zama tarihi duniya haka take dama in Allah ya baka dama kai amfani da ita akwai lokacin da Allah zai kwace wannan damar aya ta gaba malam
إذ يريكهم الله في منامك قليلا kafin wannan iz antum bil udud dunya إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا
Allah ya ce ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم iz din suka ce badal ne na yau ko a ce masa zarf ne iz yayin da ko badal ne na yau din a wannan lokaci wannan yini antum a ma'ana a yinin da aka yi badar kenan antum bil udwati dunya ku kuna guwan da yafi kusa da madina a duniya shine ah, abin da yafi kusa dama duniya magaggauciya ce ai kuna wani guwan da yake iya dab da garin madina shine iz antum bil udwati dunya wa hum bil udwati al quswa so kuma suna can wani gu malaisanci da garin madina an fahimta a lokacin sabon manzon Allah da manzon Allah suna kusa da garin madina antum bil udwatud dunya wa hum bil udwatul quswa so kuma suna can nesa ta nesa da garin Madina manzon Allah iya kusa da garin Madina da da hida sahabbai tsiran Allah da aminci ta bada gare su warrakbu asfala minkum arrakbu hina al'ir mahayara kuma da dawaki daga cikin 'yan tsurarin da suka samu hawan doki da raƙumi cikin sahabbai su kuma asfala minkum ay yakunu wara'akum kamar su mahayan suna baya a wani kwari shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran waɗanda suke tare suna gaba su kuma waɗanda suna biyo su a baya a lokacin kafin aje badar haka aka fara tafiyar a garin Madina wanda suke kafa suka fara yin gaba waɗanda suke kan abin hawa kuma suka biyo su a baya shine warakbu asfala minkum walau tawa'atum da a ce alƙawari akai za a yi wannan yakin shi kuma yakin badar kamar yadda malami suke faɗa an haɗu ne ba tare da alƙawarin yaƙi za a yi ba an fahimta irin abubuwan da aka kwacewa sahabban manzan Allah a gari maka da za su yi hijira aka musu kwace to sai manzan Allah ya ji ƙwarai shawa sun zo sun wuce sham za su je kasuwanci ko wani yawon su dai dawo su da manzan Allah ya samu labari ya ce to mu fita duk abin da aka kwace muku idan kun gaji ku kwaci kayan ku an fahimta to wannan shine asalin fita yaƙin badar shi yasa duk wanda bai je ba a zargin sa yayi takallufi a gida ka kamar irin sai na Usman ba su je Badar ba da irin su wancan a wannan wanda yake zuwa wanda bai je Tabuk din nan ba na baji ba Ka'ab bin Malik yi ma yace bai je Badar ba an fahimta da sauransu duk wanda bai je Badar ba ba za a zarge shi ba don ba helantawa akai a tafi yakin ba manzon Allah waɗanda suke kusa kuce ku zo mu tafi makwato kayanmu da suka kwace mana to da aka je sai Allah ya kaddara abin da ya kaddara ya ya kaure kuma har musulunci samu gagarumin nasara bai taba samu ba an fahimta to shine Allah yake cewa walau tawa'attu da a ce alƙawari akai ku sahabbai ku 300 da wani abu ko ga kafiran nan sun kai dubu da wani abu to laqtalabtum fil mi'ad da da yawa sun saba wani alƙawarin ba za su je ba an fahimta sai Allah ya sa ba alƙawari akai ba walakin liyaqdi Allahu amran kana mafa'ula Allah yayi haka ne domin ya zartar da wani al'amari da dama can ya kaddara zai zartar da shi kini a ci galabar kafiyar a karkace da yawa daga cikin su ko musulunci ya samu daukaka an gane ko li yahlika man halaka an bayyana Allah yayi haka ne domin wanda zai mutu akan kafirci ya sanya mutu akan kafirci wa yahya man hayya an bayyana wanda zai mutu akan turbar musulunci ya san ya mutu akan turbar musulunci haka wa'an suka fassara wannan gaba wa'an su kuma sun ce li halika man halaka an bayyana wanda zai bata ya zama kafiri to yayi ba dan an kasa gamsar da shi da hujja ba wa yahya wanda zai rayu a cikin musulunci ya rayu ba tare da iya bin bashin wata hujja ba faɗa masa ba shine li halika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana wa inna allaha lasami'un alim haqiqa allah ta'ala mai ji ne ko masani ne na ma ya ci gaba da إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إن Allah ce iziri kahumullahu fi manamika kalila ka tuna lokacin da Allah ya nuna masu a mafarki yan kaɗan ne ma'ana kafin a yi badar ɗin ma Allah ya nuna wa tawagar manzan Allah Allah ya nuna tawagar kafirai yan kaɗan a gani ya nuna masa su a mafarki yan kaɗan manzan Allah kuma ya zo ke faɗa wa sahabbai ai waɗancan da za mu je mu kwato kayayyakin magunsu yan kaɗan ne ba su da yawa ya suka samu ƙwarin gwiwa za a je nan da nan su kwato kayan su dawo gida shine Allah ya ce ya nuna masu fi manamika kalila walau arakahum kathiran da a ce na nuna masu sun da yawansu Allah ya ce lafashiltum ai lajabattum da ku ragwace ba za ku ifta ba amma sai Allah ya nuna mai su karamin adadi ne wa kana Allah qad ra'a rasulihi sallallahu alaihi wasallam mushrikin fi ru'ya adadan qalila malan imam abdurrahman nasiru sa'id yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya nuna masa mushrikai mushrikai a baci yan kadan ne adadin su ba su da yawa tabashshar bi zalika ashaba sai manzon Allah ya biyo wa sahabbansa albishir ai wadancan ma ba su da yawa yan kadan ne he suka samu nutsuwa a zuciyarsu wata sabbatat afidatahu kuma zukatan suka samu nutsuwa walakin Allah sallam ko kuma kafin nan Allah ta'ala yake cewa a walau arakahum kaseeran la fashiltum wala tanaza'tum fil amr da dai a ce suna da yawa a yanda suke na nuna masu ba rage yawan su ba da kun ragwance kuma kun yi tajayayya kun san ba abin da yake karya runduna ba ma runduna ba duk wani shiri na alkhairi jayayya tana ruguza shi an fahimta musamman musamman masu riƙe da tawaga ta addini shugaba ne a wani bangaren limami ne a wani bangaren dan kwamiti ne a wani bangaren to ku kiyaye jayayya duk abin da ya taso a nemi taimakon Allah a rantar da shi amma in dai can sun ja can sun ja can sun ja abin ba zai zamto mai alkhairi ba ku duba jayayya ce ta kawo irin hasarar da musulunci ya samu a Uhud jayayya ce amma zan Allah ce gayan da za a yi wa'ansu daga cikin sabai sun ga manzon Allah ya kora kafirai an fara iban gani ma suka ce a sauko komanda ya ce a'a manzon Allah ya ce anan za mu zauna duk yadda za a yi kar mu sauka aka ja aka ja wannan jayayya ta ja musu fashar so da ka a kiyayi jayayya Allah yake cewa kar ku yi jayayya duk inda ja'in ja ta yawa shi dan iya amfani da wannan damar ya jefa rahim fahimta ya jefa gaba ya jefa son zuciya a fahimtar nan saboda ka ayi kokarin zartar da abubuwan alkhairi kafin a yi ja'in ji a cikinsu to Allah yake cewa latana za'atu wallahi da Allah ya nuna masu da yawansu da kun ragwance da kuma kun yi jayayya mai tsanani amma walakin Allah sallam ai fala tabdiku Allah sai ya laddafa muku bai nuna muku su da yawa ba domin kar ku yi jayayya kuma kar ku ragwance walakin liya walakin liyaqdi Allahu amran kana mafa'ula Allah ya yi haka domin ya zartar da wani abu da yake so ya zartar tun azal ma'ana a nan za a kashe abu jahil za a kashe su otuba za a kashe su ubin rabi'a duk jijjiga jijjigan kafirai a wani yaƙi na badar aka yi su manzan Allah ya sa aka ibi su aka ɗura su a rijiyar badar manzan Allah ya zo rijiyar ya tsaya ya kira wannan ya kira wannan ya kira wannan ya ce shin kun ga alƙawarin da Allah ya muku da kuka mutu akan kafirci Allah ba ɗaya bane kun ga irin alƙawarin Allah akan ku sai Umar dan Khattab ya ce ya Rasulullah sun mutu ba ga woki ne ba yace wallahi kai baka fi su jin abin da nake faɗa musu haka manzo Allah ya faɗa Umar baka fi su jin abin da nake faɗa musu sai dai ba su da dama su bani amsa amma duk abin da nake ga musu suna ji kun ga abin da Allah ya tayar muku kun gani haka mazan Allah ya faɗa musu sallallahu alaihi wasallam shine li yaqdi Allahu amran kana mafa'ula Allah ya kaddar wannan al'amarin zai faru a karkashe su kuma musulunci daga wannan shekara ya samu izza da nasara aka daina buya musulunci zamto addini mai yanki aya ta gaba
وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ في أعينكم ليقضي الله أمرا كان مفعولا الله يتشي وإذ يريكمهم lokacin da muka nuna masu lokacin da muka nuna masu wa izuri kuma hum izil takaitu fi ayyukum qalila har ma lokacin da za a zo a hallu ga tawagar kafirai a can ga tawagar musulmai a nan amma sai Allah ya sa sahabbai suna ganin kafirai adadin su yan kaɗan ne a lokacin ma haka suke gani wa izurikum wa izurikumuhum iziltakaitum fi ayyukum qalilan ay fa kullu ta'ifa min ta'ifayn tara tara ukra qalila su ma din kuma kafiran sai aka sa musu ganin musulmai yan kadan ne adadin su ba su da yawa kowane bangare suna ganin bangaren da zai gwabza da shi kadan ne ba su da yawa wa izurikumuhum ayyuhal mu'minun iziltakaitum fi ayyukum qalila ay nahaw nahaw sab'in aw mi'a wa hum ala muka nuna muku su basu saba'in ba ko ɗari alhali sun kai dubu an fa an gane ko lituqaddimu alaihim domin ku samu hanzarin zuwa gare su ba za ku tsorata ba amma da ku ɗari uku da kaza kun gan su dubu ne da wani abu to za ku tsorata ba za ku kai kansu ba amma sai muke nuna masu saba'in ne ko ɗari ma'ana kullun kasu wajen sau uku kenan domin ku samu hanzari da ikon kaddamar musu da wuri wa yuqallilukum fi ayyunihim kuma kuɗin ba muka kankasta yawan kwa'idansu ku ɗari uku da wani abu amma muka nuna musu ku ba ku fi ku hamsin ba ko ku talatin in ba Allah ba kawai da isa wani mutum dubu da wani abu ga ku ga su amma Allah ya sa ba su saba'in ba yanzu akwai kimiyya da za ta yi wannan ina yan kimiyya suke ne wanda sun kasa gano mayakan daji a jeji ga sunan sai ta'addanci suke yi su yi amfani da kimiyya su gano mana suna an fahimta su yi amfani da technology su gano mana suna a ji a kawo musu a huta da wannan bala'in mana me amfani technology ba ya matso da nesa kusa bane ne ai da technology ai ai amfani da wannan damar duk ta'addanci nan da ake a datse shi shine za mu san technology iya aiki a wannan ƙasa kuma an samu ci gaban technology amma za a je a kawo mutum iya waya iya ɗaukar bidiyo iya ɗora wa duniya kuma a ce da technology a ƙasa kuma ɗan ta'adda ne kuma majalisa da gwamnatin zata dan ta'ada ne a kama shi kuma an kasa kama su saboda akwai lauyi ciki nadi saboda wannan iko ne na Allah zai kankanta su a idan ku kuna ganin su amma Allah sai rage yawan su ku din ma Allah ya kaskantar da yawan ku a idan su ya rage muku yawa domin dai ku a ba ku karfin gwiwa ku haɗu da su su ma kuma Allah ya kawo su gunda ajalin su zai kare an fahimci wannan shine amma da yake cewa wa yuqallilukum fi ayyunihim kuma Allah ya rage adadinku a idansu liyuqaddimu domin su masu gabato muku wala yarji'u an qitaliku ba za su juya wajen yakarku ba wa hadha taqlil wannan karanta adadin da Allah yayi kana qabla an-niham al-harb amma kafin aji a fara gwabzawa ne ana shirye-shirye ana jan batta komanda iya cewa kai tsaye ana kai tsaye ana istisqiduna wala taluna ala ahadin war rasuli da ukum fi ukuraku an gane ku fa asabakum ghamman bi gamin cikin wancan maganar uhud kenan an gane saboda kan manzon Allah iya wa iz gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'min maqa'idal liqital to manzon Allah iya wani tsaya anan aikin da manzon Allah yake kenan wani kai kuma ga gun da zaka tsaya wani can zaka tsaya maqa'idal liqital a fahimci wannan to a lokacin kafin a fara gwabzawa manzan Allah iya shirya su iya ɗora su a nan da nan da nan to sai Allah ya sa suke ganin su kaɗan ne su ma suke ganin su kaɗan ne amma da aka zo fagen faman an fara gwabzawa an fara kai sara ana harbi to arahum iyahum mislihim sai Allah ya nuna wa kafiran su musulman su rubanya su gida biyu mislihim ra'ayil ayyin wannan kuma wani ƙarin ƙarfin gwiwa Allah ke bi masu imani duk inda abokin gaba ya san kafi shi yawa kafi shi ƙarfi to tun kafin ka yaƙe shi maka jefa mai tsoro a zuciya a fahimta duk inda suka buɗe ido sai suka musulmai ne sai suka sahabbai ne to wannan kaɗai ya sa sun tsorata sun ragwace ya sanya musu karaya a zuciyarsu to daga nan sahabbai kuma ga saukar mala'iku ya suka dinga tisa gawa kawai nan da na aka gama da su aka kashe manya-manya daga cikin shugabannin kafirai daga nan wannan yaƙi ya zama fatihulil musulmi ya zama buɗi na samun nasara ga tarayyar musulmai an fahimta to shi ne ma ce cewa a lokacin da aka fara gwabaza yaƙi sai allah ya nuna wa kafiran ai musulmai sun lunka su gida biyu litika in ro'o fi domin allah ya jefa tsoro a cikin zuciyarsu min almu'minin daga masu imani kamar yadda yazo a cikin suratu ali imran an fahimta amma liyaqdi Allah walakin liyaqdi Allah amran kana mafa'ula domin Allah ya zartar da wani hukunci da can dama ya zartar a wannan rana zai faru wa ila Allah turja'ul umur dukkan al'amura suna juyawa zuwa ga Allah ne nasirul umur ko tasirul umur ala ila Allah tasirul umur da turja'ul umur da tasirul umur duk ma'anarsu daya duk al'amura majuyarsu zuwa ga Allah ne al'amura duk abin da aka yi aka gama to za a kuma zuwa ga Allah min Allah ila Allah an fahimta ka taho daga gun Allah kuma za ka koma gun Allah duk al'amura makoma zuwa ga Allah shine wa ila Allah turja'ul umur aya ta gaba nan يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون
to nan kuma an zo ga- an zo an fara yaƙi ana an fahimta an zo ana gwabzawa kenan ana harbi ana jifa ana suka to sai Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani idza laqitum fi'a idan kun kun yi fito na fito an an harde an cakuda tsakaninku da kafirai to fasbutu kar ku gudu ku daure ku tsaya kaga Allah iya koyawa musulmai dauriya musulmai ba ragwage bane an fahimta duk inda musulmi ya zama rago to ɗayan biyu ne akwai san duniya ko munafici amma duk inda musulmi yake jarumi ne shi dai musulmi baya takala fada baya tsokara amma idan ya zo to kuma jarumi ne yasa Allah a wani gun yake cewa duk wanda ya juya baya ana yaki to ya juya cikin fushin Allah ba faqad ba'a bi ghadabin min Allah ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة Mm.
أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله Mm.
ومأواه جهنم وبئس المصير Allah ce wa manyan wallin yau mai zindubara duk wanda an ji ana gwamza ya iya juya baya Allah ya ce illa mutu harifar likitan sai dai wata kamaki da ta yi kamar ka juya kamar ka juya kuma ba juya haɗe ba dama an ce alharbu kudwa shi yaƙi ɗan yaudara ne a wa mutu hayyizan ilafiya ko ka ga wasu ‘yan uwanka mutum hudu biyar kai kuma kai kaɗai ne kafiran sun saka a tsakiya don ka hanzarta ka faɗa cin ‘yan uwanka wani ba za a zarge gaba an gane ko to amma in ba ɗayan biyun nan ba makida ta yaƙi ko ka faɗa ka ƙarawa ‘yan uwanka ƙarfi to sai Allah ya ce faƙaɗi ba a biyan gazabin min Allah ba a ai raja'a wannan juyawar da ya yi to ya juya cikin fishin Allah to kaga nan jarumta Allah yake koya masu imani manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun min mu'minid da'if mu'mini mai ƙarfi mai ƙarfin zuciya ba ɗan maula ba ba ɗan kejeke ba ba ba fade ba haka ne mana ko wanda ya isa ko da ko zai fite ne ma ko ko da ko zai yi ko bilki- birkilanci zai yi ya nema ya kare wa kansa mutunci bai zama ba fade ba bai zama ɗan kejeke ba duk bai zama wannan ba to manzan Allah ce ya fi mumini mai rauni alkairi ya fi mumini a lankosa ɗan ci mazaune ɗan a gasa a ɓare a samai a baki wai a lankosa ne aka ce a lankosa ga ƙwai zai ce a dafe a ɓare dafa da ɓare wani aiki ce a gonsa an bayyanta to ba irin wanda mumina ake nufi ba mumini jarumi wanda zai fita duk inda zai ya kare kansa mutunci zai yi to manzon Allah ya ce ya fi alkhairi agun Allah ako agun mumini mai rauni yadul uliya khairun min yadi sufula hannu da zai dauka ya bayar ya fi hannun da zai miƙa ya karba alkhairi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yaga wani matashi a masallacinsa iya ta ibada iya ta ibada wata rana sai yake tambaya yake cewa wannan fa daga ce ya rasulullah wallahi wannan wani matashi ne ya zo ya zo ya keɓe kansa a ne yake ta ibada ba ruwansa sai manzan Allah ke ce ainihin junud da'an daga ina ke samun abinci kuma sai aka ce ya rasulallah ai yan uwansa ne suke kawo masa yan uwansa suke kawo masa abinci sai ce hum khairun minhu so din sun bishi alkhairi duk da ya tare masallaci ba masallacin annabi ba amma dan uwansa da zai fita yi odago yayi ice ya zo ya kawo mai abinci a masallaci wannan da wancin ya bishi alkhairi Umar dan Khattab radiyallahu anhu sai da ya ce a fahimtarsa ka fita ka nemi abinci ka karewa kanka mutunci to ya ma fi ka fita yaƙi alkhairi ya kafa hujja da aya cikin zutul muzammil wa akaruna yamtaguna wa akaruna ko yamtaguna يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون وآخرون يقاتلون في سبيل الله Allah ce dau an su wanda sun fita bayan ƙasa ya fita guna fadli min Allah suna neman arziki daga Allah su kare wa kansu mutunci wa akaruna yuqatiluna fi sabilillah da waɗansu kuma suna fita yaƙi fi sabilillah sai Allah ya ce ya Umar ya ce gabatarwar da aka yi wa wannan a fahimtarsa sun fi waɗancan alkhairi wannan fiqihun Umar ne an fahimci wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana sun gaisa da wani sahabinsa sai manzan Allah ya ji hannun sahabin kanta a hannunsa ya yi tauri domin ya fita ya ji ya saro ici ya yi ƙodago har hannunsa ya yi kaushi tsabar neman abinci sai manzan Allah ya ce hazali yadu ya hibu Allah wa rasul irin wannan hannun da zai yi kanta don neman abinci da neman halal da Allah da mazo suna son irin wannan hannun an fahimci wannan saboda haka wannan shine karewa kai mutunci to sai Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu iza laqitum fi'atan fasbutu ya ku masu imani idan kun yi arba an an gauraya an ca kuda da ku da kafirai to fasbutu ku tabbatu kar ku zama rabage wa zkurullaha kaseera kuna yakin kuna ambaton Allah nan wasu malamai sun ce sallah Allah yake nufi anan kuna yakin amma duk lokacin da sallah ta yi ku yi sallah duk da yadda kuke wannan wa'ansu malaman tafsiri sun fassara wannan wa'ansu ko sun ce a'a kana saran kafir kana subhanallah walhamdulillah in ala ramma ne iya tilawa iya kai takobi iya tilawa iya kai sara haka ake cewa ine wazkurullaha katsiran ku dinga ambaton Allah da yawa la'allakum tuflihun hakan zai sa ku samu cin nasara duk abin da zaka yi ka yawaita ambaton Allah a cikin al'amuranka ka yawaita ambaton Allah yawan ambaton Allah yana sa dan adam ya ci nasara yana sa ɗan adam ya sami babbar rabu yana sa kuma ɗan adam ya fi ƙarfe shi da aya ta ƙarshe malam
wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanazahu fatakshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru inna Allah ma'as sabirin Allah ya ce wa ati'u Allah wa rasulahu ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzan Allah da'a ma'ana ko a fagen yaƙi wajibi ku yi wa Allah da manzan Allah da'a an fahimta da ɓacin rai da farin ciki da damuwa da walwala ba sa fadda kai daga yi wa Allah da manzo da'a duk halin da kake ciki wajibi ne kai wa Allah da manzonsa da'a kaga nan maganar yaƙi yake ana kashewa suna kashewa ana harbi suna harbi amma sai Allah ya tuna musu da'ar Allah ga manzon Allah tana nan a wuyansu duk abin da manzon Allah ya dora su aka kar sauka duk abin da Allah ya ce ai kar kar abin shi yasa hatta sahabbai in sun hango wani abu a yaki to in sun zo he sun yi ladabi wa manzon Allah ce manzon Allah wannan abin da muke wahayi ne yace mu tsaya a nan ko kuma dabarar yaki ce a fahimta idan wahayi ne kaga sami na waɗana kenan dole haka za mu yi da mu bi amma idan makidar yaƙi ce sai ce manzon Allah muna gani da abu kaza ku aka yi sai manzon Allah wani lokaci ya karɓi shawararsu an fahimta kaga a lokacin sai sun zo sun tambayi manzon Allah sun bashi girman sun masa da'a da ladabi sun ce mu a ganin mu in dai wannan ba wahayi bane ya ce mu tsaya anan to mu muna ganin a sauya wannan manzon Allah ya fahimci shawara kuma ya dauka idan kuma wahayi ne ce a a wahayi ne ce matsaya wannan ku saboda ka wannan shine da'ar da sahabbai suke wa manzon Allah shi yasa hatta kafirai suna cewa wallahi su ba taba ganin wani shugaban da mabiyansa suke mai da'a ba kamar yadda mabiyan manzon Allah suke masa da'a ba su taba gani ba wannan kafiran dama arna na da irin su Herakal da irin su Kaisar duk sun faɗi wannan lokacin da sabai suna nan ba su taɓa ganin jagoran da mabiyansa suke mai da'a ba kamar yadda sabai suke wa manzon Allah da'a sallallahu alaihi wasallam saboda ka Allah iya tunatar da su da'an nan wa bi'ullah wa rasulahu ku yi wa Allah da'a kuma ku yi wa manzon Allah da'a sallallahu alaihi wasallam fi isti'mali ma amara bihi wajen ku dinga aikata aiki da umarnin da suka baku ko a yaƙi ne idan mazan Allah ya ce kaza to kaza nan za a yi idan Allah ya ce kaza kaza nan za a yi kar ku yadda zafin yaƙi da zafin harbi ya sa ku ƙiwa manzan Allah ɗaya sai ku halaka a fahimta lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da hida sahabbai da ɗaya daga cikin iyayen muminai wa'ansu malaman sun ce maimuna ce bintul haris wa'ansu kuma sun ce hafsa ce bintu umar aka tafi da ita lokacin da aka yi sulhu hudaybiya manzon Allah ya tafi zai umara shekara ta bakwai zuwa ta takwas bayan hijira a lokacin mushrikan muka suka ce manzon Allah ba zai shiga ba ba su yadda ba manzon Allah ya ce ya za a yi suka ce to sai dai in ka yadda a rubuta da jejeniya ba duka dawo amma abana ba za ka yi ba manzon Allah ya ce shikenan a rubuta da jejeniya aka rubuta da sayyidina Usman da sayyidina Ali aka rubuta aka dawo ya dawo wajen iyalinsa yake cato wanzamin sai zai mai aski a yanka hada da ita wadda ita a koma madina a lokacin yawan su da ginsa mai suke cato a ji ko da ƙarfi muna shiga mun fara ƙarfi a ji a yi a dawo sai mazan Allah yake faɗa ita wannan mata tasa cewa mutane na za su yi min irin abin da mutanen annabi musa suka yi masa amma za su halaka sahabbai ne ba manzan Allah suke bi ba sa rabuwa sai bacci amma da ya ce kowa ya je ya aski kowa ya yanka da ya samu koma madina Allah ya kai wa baɗi mu dawo wa'an suke ganin kamar abin bai yi ba za su yi ƙarfi su yi ga ya ce wallahi duk wanda bai yi wannan ba Allah sai ya halakar da shi daga na mata ta suke cewa rasulullahi aka yi ke yake take yake cewa da ita na ce kowa ya je ya yanka da ya sayi aski mu koma gida naga suna nauyin jiki ba su hanzarin yi sai take cewa ba haka za a bayar rasulullah ga shawara ya ce me shawara sai ta ce ka je cikinsu inda suke da yawa ka zauna ka kira wanzamin ka yi ma aski a gabansu kuma hadiyar ka kamo ka yanka a gabansu ka kyale su kawai kanka musu umara ta bahi wannan shawara manzan Allah ya dauka ya zo ya kira wan wanzami iya cikin sa zauna aka mai aski ya yanka hadiyar su kuma kowa sai kama yake kowa sai kama yake an fahimci wannan kaga wannan shawara ce ta fito daga bakin ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta amfana da duniya ta musulunci tun daga da har yanzu Allah ya ce wa atiullahi wa rasulahu wa la tanaza'u ku yi wa Allah da manzo da'a kar ku yi jayayya kar ku yi jayayya kun ga jayayya ta sake dawowa domin jayayya a musulunci ba abin alkhairi bace wa la tanaza'u idan kun yi jayayya tujab tashattutul kulu tana haifar da zukatan ku surarraba wa tafarruha an gane ko a fatabshalu idan kun yi jayayya za ku ragwance ay tajbilu za ku ragwance duk yau ku zama to bai da wani karsashi wa tazhabari hukum ay tahullu azaimukum duk wani shirin ku zai warware ko kuma duk wani karfin ku zai ruguje wa tazhabari hukum wa tazhabu quwwatikum wa yarfa ma wa'adtum bihi minan nasr kuma abinda Allah ya alƙawaranta muku na nasara sai Allah ya dauke shi jayayya da musu tana sa Allah ya dauke taimakon sa a cikin mutane in Allah ya zai jeho taimakon sa a cikin kuna jayayya kuna musu sai Allah ya dauke taimakon a cikin ku shige wala tanaza'u fatabshalu wa tazhabu rihukum wasbiru Allah ya ce ku ci gaba da hakuri a fagen yaki da gida da masallaci da zama a kungiya da zama a ina ne duk kuyi haƙuri inna Allah ma asabirin Allah ta'ala iya tare da masu haƙuri Allah ya samu dace ina ganin za mu samu matsayi anan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya taimana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna addu'a ga mahaifanmu Allah ta'ala ya ji kansu Allah ya gafarta musu muna ƙara addu'a ga mu da zuriyarmu Allah ta'ala ya ainihin shirya da mu tafarki na gari Allah ya dora mu a tafarki madidici muna ƙara addu'a kasar mu Allah ta'ala ya bata lafiya da zaman lafiya duk abin da yafi karfin mu Allah ta'ala ya mana maganin sa masu taimakon addini a duk inda suke Allah ta'ala ya taimake su masu yi wa addini mazagon ƙasa a duk inda suke Allah ta'ala ya mana maganin su Allah ya haɗa kan mu akan alkitabu wa sunna Allah ya haɗa kan mu akan alkitabu wa sunna Allah muna roƙon ka yi cikin al'amarin mu ka ba mu da muna mai albarka waɗanda suke aiko neman addu'o'insu bisa bukatunsu daban-daban daban muna yin addu'a Allah ta'ala ya biya mana da su bukatunmu gaba ɗaya na alkhairi malamanmu Allah ya taimake su Allah ya ƙara musu haƙuri da ƙwarin gwiwa masu taimakon addini a da suke Allah ta'ala ya dafa musu ya dafa mana na to Allah ya sa musu to to yi ga shaye-shaye